بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجي الجنون ɗaukar fansa waɗanda sukan ramuwar gayya wajen hana yarinya aure kamar yadda muka ce akwai kuma saura ba wai sai ɗaukar fansa daga uwa ko uba newa ma wata ran a ga cewa ita uwar ce ma za ta ɗauki fansa akan yadda dan ta hana ta aure za mu ga wannan insha Allah amma yau duba da cewa muna kawowa dalilan hana aure wanda bai shafi sanmu ko ya shafi wani boka ko wani sihiri ba za mu kawo inda shaidan da kansa yakan hana yarinya aure da kuma lalata ma waɗansu abubuwa muhimmai na rayuwarta shi ma don ya ɗauki fansa saboda riko da addini da yarinyar take yi wanda na kira shi larurar 'yan mata salihai ko kuma mishikilar 'yan mata masu addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu akan auri mace saboda kyawunta ko saboda dukiyarta ko saboda matsayinta ko saboda addininta amma na hore ku lalle da ku auri mai addini in ba haka ba taribat gida lalle za ku talauce ko wani abu na tsoratarwa makamancin wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan an ce akan samu mushkila ga yarinya mai dukiya ko wata mai wani matsayi ko kuma wacce take mai asali to mai addinin ka ita mai addinin nan ma ita ce wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarnin a aura ya za a ce kuma tana da mushkila wannan shine abin da yake zuwa zukatan mutane abin da yake zuwa yan uwa da waɗanda suka san wannan yarinya mai addini ce ta kirki ce mai hazaka ce a karatu mai fahimta ce a karatu mai biyayya ce ga iyayenta mai biyayya ga malamanta kowa ya buɗi baki ya banta yake addu'a yake mata amma sai a gaba daga sai ga ta ce ta zama wata iri kuma maganar yabo bai taso ba sai kuma tunani da tausayawa irin wani larura ɗaya ce daga cikin ko ɓangare ce daga abin da na kira larurar salihai wanda Allah subhanahu ta'ala ya sanar ni da ni da irin wannan larura kamar shekaru biyu da suka wuce Allah ya sanar da ni sunan wannan larura da alamunta da maganinta da kuma hanyoyin karewa alhamdulillah ladhi bi ni'mati tatimmu salih godiya ta tabbata ga Allah wanda da buwayarsa ne da ni'imarsa ne abubuwa kyawawa suke tabbata ita wannan matsala ba wai yan mata ko mata kawai suke fama da ita ko take damun su a'a maza da mata ne gaba daya kowa gwargwadon irin yadda matsayinsa da halinsa da sana'arsa take wato takan shafi mata matan nan na aure ne ko zawarawa yara ne ko tsofaffi takan shafi maza mazan nan waɗanda suke malamai ne shehunne ne bata bar shehunne ba bata bar annabawa ba annabi ayyuba yana daga cikin irin waɗanda suka shiga irin wannan mushkila tare da cewa annabi ne shi mursal ko kuma maza ne wanda suka zance yan siyasa ko shugabanni ne ko sarakuna ne ko gwamnoni ne mataimakan gwamnati ba ɗaya daga cikin irin waɗannan wanda mun same shi da irin wannan matsala ba ko masu kuɗi biliyoyi saboda mai in dai za ka zama kirki in dai za ka zama mai adalci a mulkin ka za ka zama mai tausaya wa jama'a mai kyautata wa jama'a da dukiyarka da mukaminka da matsayinka to idan baka ɗauki mataki na kariya tsakaninka da iblis wanda shi kuma wannan abin da kake baya so to sai ka dawo ka rasa abin da za ka yi kuma ka rasa mai taimakon ka kai kuma a wannan hali ka rasa ka ne mai taimakon ka ka rasa saboda haka ashe alamun kusan duk iri ɗaya ne kai yan bambance bambance saboda haka alamun budurwa ba zai zama daidai wa daida da alamun bazawara alamun bazawara ba zai zama daidai wa daida da nan na matar aure ba alamun cutar ba zai zama daidai wa daida da alamun mace da kuma namiji ba su ma mazan har yanzu tsakanin su akwai bambance bambance saboda wayannan matsayin yau da kullum ita ce ta dawo muka gano wannan da izinin Allah za mu yi magana game da mushkila wacce ta shafi budurwa mai addini saliha mumina su masu irin wannan hali Allah ne kan zaɓe su zama na kirki Allah shi ne ke zaɓar wanda ya ga dama Allah ya stafi min mala'ikatu rusulan wa minan nas Allah shi ne yake zaɓen daga cikin mala'iku ko daga cikin mutane sai ga manzanni daga cikin su manzannin nan sun ji ɗari dubu ɗari da ashirin da hudu duk yawan mutanen nan na duniya duk biliyoyin mutanen nan waɗannan Allah ta'ala kaɗai ya zaɓa a manzannin ku sai mu ga cewa ma 313 ya zaba a cikinsu ko da sha hudu ko da sha kamar yadda aka samu saɓani su ke nan manzanni waɗanda ya zaɓa daga cikin biliyoyin mutanen da ake da su ga aljanu saboda mai saboda warar buka ya kalbi ma sha wa kasan masa na fiyar Allah ta'ala shi ne yake halitta yake zaɓar wanda ya zo ba wai mutane ne suke zaɓen cewa ne mun ga dama ya zama kaza mun ga dama ya zama kaza zaɓe ma da ake yi kawai ana yi ne kawai wani abu ne da ake ce da shi formalist amma tuni Allah ya zaɓi wanda ya zaɓa duk wanda aka zaɓa Allah ne ya fara zaɓensa mutane suka tabbatar saboda za mu ga hatta a mala'iku din ma waɗanda ya zaɓa waɗanda muka sani a cikin mala'ikun nan waɗanda Allah ta'ala yake cewa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa in banda Allah in banda ubangiji ba wanda yawan rundunar diddigar rundunar mala'iku sai Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala wanda shine ya halicce su to ko su kansu din mu ma guda goma kawai Allah ta'ala ya sanar da mu akwai mika'ilu akwai asrafil akwai azra'il akwai jibril akwai maliku akwai ruwan akwai ashidu da rikibi da munkaran da nakiri su kenan guda goma Allah ya sanar da mu muka ji daga wajen annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam to alamun larurar kariya musamman larura ta budurwa wacce ba a aurenta idan ta gamu da wannan larura ta ya ake a gane me take yi a fahimci eh wannan larurar ce me aka gani a tare da ita za a gane lalle wannan larurar ce to abin da yasa akan gane shine saboda addinin nata wato dai me ya jawo ma tukunna addinin ta shine ya jawo zama wata ta kirki shine ya jawo yabanta da ake yi shine ya jawo jama'a suna yabanta iyaye suna yabanta malamai suna yabanta dattijan gari suna yabanta ƙawayenta ma suna yabanta yan uwanta ma suna yabanta saboda wani abu da ta zara da shi a cikin su a cikin tsarata ko al'umma ko a gidan ma saboda addini saboda alkhairin saboda sanin ya kamatanta saboda kunyarta saboda shiru shiru dinta saboda tawali'unta sai a ta yabanta kowa yana so ya yi mu'amala da ita duk wanda ya zo ya matsayi ta shirya sai ta to amma sai mutane kuma su ga ta shiga wani hali wanda tun suna shakku tun ane mata faɗa tun ana ta har sai a dawo kuma sai dai a rika jin tausayinta an tabbatar ba da gangan take ba na farko takan yi tunani addinin nan wanda take da kuma sai ta da tana kokwantansa tana kokwantan ingancin addini tana kokwantan cewa wannan addini an yaku da gaske kuma shi ne addinin da ya zama karɓaɓɓe duk dukkan da ta ta ma kalmar addini ko kalmar musulunci sai ta ga zuciyarta tana bugawa ta imauce abubuwa da dama dai wanda za ta tunaninsu tana kokwantansu wanda ya shafi addini wanda da za ta bayyana shi ita kanta sai ta ganin cewa za a yi mata hukunci da kafin abu na biyu kuma shine yin tunani irin wannan mummunan tunani din a kaɗaitakar Allah subhanahu wata'ala sai ta rika jin tana kokonton ma kaɗaitakar Allah subhanahu wata'ala da ayyukansa tana kokonto a aikin Allah da maganganun Allah da alkawarin da yayi na alkhairi da kuma alkawarin da yayi na azaba ko na sharri duk sai ta rika kokonto a sai ga gwamnati ta yaya ma za ce Allah ya halicci kaza ya halicci kaza ya bar kaza ya bar kaza dan menene ya halici akuya da yake mutum ba kuma a zo a yanka ta sai ta kafa kokonton ma adalcin Allah shi da hikimar sa me yasa ita Allah ita mace me yasa wancan aka yi namiji me yasa yi bishiya da yi ta tunkiya ba me me yasa yi tunkiya to bai akuya ba ye to ya yi musu adalci kin yayi wa akuya adalci yanzu ya halice ta kuma sannan ce a yanka ta irin wannan zai ta zuwa mata a zuci kuma za ta rika jin magana ko a zo an yi mata rada a kunne ko ta rika jin magana daga kirjinta ko ma ya kasance ta ga alamar inuwa ta mai yin magana ko ta ji motsinsa wannan fa a faɗa kike nan fa in ku tana bacci shi ma irin abubuwan da za a yi ta nuna mata kenan baccin ma ya zo ya gagara ta kara samun nutsuwa abinci ya gagare ta ruwa ya gagare ta sha ba bacci ba shin abinci ba nutsuwa komai za ta yi za ta yi ne dai kawai dole ba akan tana so ba da za a kira ta ba za ta amsa da sauri ba saboda ita tunanin ta cike yi da fani saboda haka tana cikin haka din kila wani kuma gashi fa shi yasa ta kalli tsawon amma kuma sai in zo ke ta to ke fa wannan tunan da ke fa kin zama kafira fa kenan kin zama yar wuta kenan yanzu Allah yana nan yana ta tsine kin zama tsinanniya kenan sai ta ƙara ɗimaucewa ta sa kuka ke ta yin kuka ba a san me da yin kukan saboda irin waɗannan abubuwan da take ji ana faɗi kuma ba za ta iya denawa ba irin wannan tunani kuma ba ta iya gaya kowa ba ba ta san me ba kar ta faɗa a ce kafira ce ko mahaifiyarta ba ta gaya mata ko wani makusancinta saboda haka sai maganar ta sauki da mutane yake fi son zama ma ita kaɗai akwai abubuwa da dama da za ta riƙa ƙirƙira tana danganta su da Allah subhanahu wata'ala ko ni ba zan iya gaya muku ba saboda munin wannan ma zazzabar kalmomin nake nake faɗa amma abubuwan da yake samu sun fi waɗannan na uku kuma takan zo tana yin tunani akan annabin nan na sallallahu alaihi wasallam annabin rahma iblis sai ya zo mata yana saka mata shakka a cikin manzanci ta rika ma shakka shin mako akwai shi ma an yi annabin mako shin aiken nasa mako ya kuma inganta kuma daga kuma daga sani Allah ne ya aiko shi to me ma fa'ida cewa wai Allah ma shi Allah din ne yasa zai aiko wani ba zai zo da kansa wace in dai dai abin in gaskiya ne haka za ta yi ta tunani to ma Allah din ma ina to shi Allah din waye halitta haka za ta ce shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda duk yake irin wannan tunani yake wannan tunani yayi kokari ya dena kuma sannan yayi ce auzu billahi ne shi an yayi tofi barin hagun sau uku wani shedani ne wanda ya zo yake mar irin wannan ya kasance to wannan fashin sarihul iman wato wanda ya kasance imanin sa yi zurfi halihi shi yake irin wannan tunanin in ji Allah subhanahu wataala ibn abbas yarda Allah ta tabbata gare yana tare da almajiransa sahabbansa sai wani yake cewa kai ni fa ina jin wani abu shi me shi kai ba zan iya faɗa ba faɗi mai shi kai ba zan iya faɗa ba irin wannan tunanin yake shakka kake ko kwanto kake kai yake a cikin addini yake eh yake to ai wannan annabi ma sallallahu alaihi wasallam sai da aka saukar masa da fa in kunta fi shakkin mimma anzalna mimma anzalna ilayka fasa allazi yaqrabu al-kitaba min qabli in kana kokonto a cikin abin da muka saukar maka ka tambayo inda suke karanta littafai saukaki kafin kai da ƙarja kal haqqu min rabbika fala takuna min mumtari gaskiya ta zo maka abin da ya zo mata mata gaskiya ne daga wajen ubangijinka kar ka zama daga cikin masu kokonto kace to duk sanda kaji irin wannan kace wal awwal wal akhir wal zahir wal batin huwa bi kulli shay'in alim zaka ne yake wannan shine sarifin iman annabi ibrahim wa idza qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi mata qala awalan sun qala bala walakin la yu'minu illa qalbi annabi ibrahim ce Allah Allah ina so ka nuna min yadda kake raya matattu a baka imani bane shi na yi imani amma ina so zuciya ta ta nutsu irin wannan ne saboda haka waɗanda suka samu kansu a irin wannan su gode wa Allah subhanahu wataala Allah ne ya zaɓe su su mutanen kirki ne salihai ne wani banza baya irin wannan fajiri baya irin wannan tunanin abinda malamai suka bayyana kenan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kenan usman bin abil as sahabi ne kuma wakili ne na annabi sallallahu alaihi wasallam a ra'is ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga masa wani shedani ya hana ni sallah ya hana ni aikin ibada ya hana ni karatun alkur'ani manzo shi matso da ya matso ya karanta masa yi masa addu'a wani lokaci kuma ce a in ka ji irin wannan sai ka ce bismillah bismillah bismillah sai ka sa hannunka a inda kake jin wannan magana ko kake jin wannan ciwon ka ce a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadith ka faɗa haka sau bakwai zaka ji babu wani lokacin kuma annabi ce ce da shi wani shaytan ne sunan sa kinzabu duk sanda ka ji irin wannan sai kai tofi barin hagun sa uku sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim gashi nan dai iri-iri abu ne sananne alwala tana da shaidan sunansa walhan in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yadda musulmi ya zo da shi sallah tana da shaidani sunan su kin zabu saboda haka shi wannan shaidani sai ya rika saka wannan yarinya tana yin tunani a game da alqur'ani game da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya rika sa mata shakku kamar yadda muka faɗa a dukkan waɗansu abubuwa da suka shafi Allah ko suka shafi manzon mu sallallahu alaihi wasallam kuma su rika yi mata barazana lallai fa idan fa bata yadda da abin da suke faɗa ba za su yi mata wani abu ita kuma ma a duniya banda wannan muri da ba wanda take jin tsoro saboda shi Allah din ma da ya halice shi ta shakkar sa take tuhumar wal iyaz billah annabin ma da aka aiko shi ma saboda ka wannan murya ita kadai take bin umarni saboda ka ba abin da in kai kace ka dina ba ta dina ba baka isa ba addinin nata ma take da shi gashi bai iya hana ta ba saboda ka duk wani abu da yake da dangantaka da qur'ani ko yake dangantaka da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ta zo tana shakkarsa ko ma tana karita shi sai kuma ke dan yazo kamar yadda na faɗa yake ke fa kafira ce ke fa yar wuta ce saboda wannan abin da in kin tuba ma Allah ba zai karɓa ba ke mutuwa fa zaki fa ba da dadewa ba kun kusan mutuwa saboda kuma kawai ba su zancen sallah kawai wanda ma zai ma mutu kuma in kin sallah ba za ta karɓa in kin azan so wacce sallah zai ke da zamu shikenan sai ka ta daina ba ki da wani aiki a gurin Allah kyakkyawa ba ki da wata tuba karɓaɓɓiya ayyukan ma da yake da mai kyau din sun rushe babu saboda aikin zama tasa aikin yarda kuma gashi ma kin sabawa ba kya yin biyayya ga iyayenki ba kya kyauta wa iyayenki ba kya kyauta wa yan uwanki dama mai wannan halin ko namiji ne ko mace ce dama zai zama kuma ya daina kyautatawa na gaba yana so amma ba zai iya ba yana so ya gaida iyayen da zai iya yana so ya musu wani abu na alheri ba zai iya ba duk wannan tana ji ne a wata murya da ake gaya mata sai sai ta yo aike abin da ma da ya fi dacewa da ke ma kawai ma ki kashe kanki kawai don ki daina wannan tunanin da yake halakar da ai abin da yake halakar da kai gara ka samu hanyar da za ka kawo karshen sa babu karshen wannan illa ki kashe kanki za za ku yi wa'yansu ba suna kashe kansu ba a san da gini sai kuma sai a'a a sai kuma sai a gaya mata kar ki kashe kanki saboda kaza da kaza da kai ki dai kashe kan naki dai dan yanzu idan ma aure kika yi wannan halin naki muna izo ya shafi mijin naki shi mijin izo ya halaka a sashi a wutar keke da ni kawai dai shawarar dai ki kashe kanki ki ce ta kashe kanki ce kar ta kar ta kashe ta zama cikin inuwa ta zama a gigice ta rasa me za ta yi a duniyan nan me daidaito ta rasa me daidaito ta kai a duniyan nan ba mai sabo irin ta a duniyan nan ba halakakke irin ta a duniyan nan ba kafiri irin ta sannan kuma tunani a cikin abin da ya shafi ibada abin da ya sallah azumi zakka haji karatun qur'ani abin da ya shafi sada zumunci abin da ya shafi biyayya ga iyaye abin da ya shafi kyautatawa yan uwa da dangi abin da ya shafi kyautatawa miji abin da ya shafi aure abin da ya shafi alwala in kuma ba mai aure ce mutum muna magana gana ne akan budurwa sai aga tabar sallah sai aga tabar azumi wani ne fa yake umarta ta kuma shi wannan wanda yake umarta ba za ta iya canza ba ta iya kin bin umarninsa shedan ne fa shi shedan baya son masu irin wannan hali in ma karfinsa zai kare akan yarinya guda ɗaya wacce da ta kirki to sai dai karfinsa ya kare amma sai ya ga bayanta da yawansu da yawa wannan tunanin da halin da za ta shiga na rashin cin abinci na kasa shan komai tunanin ya gale da haka da haka har ma sai su zo su kashe an yi da yawa irin wani yarinya ce tara ma ce tara ma har ta kai ga matsayin da za ta iya tashi ba har ta kai ga matsayin da haka da haka ta mutu don saboda hanyoyin da ake bi na magancewa bai wuce a je asibiti a ƙara mata ruwa ai mata ai mata wannan ai mata alhalin kuma ba wannan bane wani abin ne daban wanda na'urar bature ba ta iya ganowa ba don za a bincike jini da komai lafiya kwakwalwarta lafiya kirjinta lafiya cikinta lafiya kodojinta lafiya hantarta lafiya abin da ya shafi zuciya lafiya abin da ya shafi pancreas lafiya abin da ya shafi koda abin da ya shafi mafitsara abin da ya shafi ovaries abin da ya shafi mahaifa abin da ya shafi falunan duk irin waɗannan gaɓoɓin waɗanda za a rika tuhuma su ko su suka kawo wannan za a duba a gansu komai oke komai lafiya saboda haka duk da aka yi bincike sai a ga nage to ba da sai haka ana kallanta haka haka nan za ta mutu in sha ganin irin wannan saboda haka za ta rika irin wannan tunani amma ba za ta iya daina za ta rika ba za ta iya daina saboda mai umarta din ya fi karfinta hakan wani mummunan tunanin kuma da shedan zai rika saka ta shine tunanin mutuwa ko kwanto game da mutuwa da tashin alkiyama da hisabi da aljanna da wuta kowace takan yi tunani gwargwadon fahimtar ta gwargwadon ilimin haka shedani yakan zo mata ko kwanto cikin sha'anin mutane ma sai ga cewa wasu daga cikin su har sai su kai ba sa amincewa da iyayen su ba sa yadda da su da za su kawo wani abu su ba su ba za su ci sa magance irin wa ko yin magani ga irin wa'annan yake da wahala saboda ba ta da kowa ba kenan ba dama ta sha magani ita in ba wannan da yake mata umarnin ba ba ta ji magana kowa ba shi ne ce ai shi ne ce kun kika sha guba ce a kashe ki za su abu kaza za su miki abu kaza za su miki ba ta sha ba samfa to saboda haka sai ta zama ne asiri da an zikirla wani shi ma wannan wata alama ce ta irin wannan kira da ta hada kowa da kowa sallah nafilfil azkaru karatun qur'ani nafila ta neman lada ko nafila ta neman wata biyan bukata ko wurgi na neman lada ko biyan bukata idan ta zo za ta yi ba za ta iya ba sai bacci mai karfi ya zo mata wanda da kuma ta nemi baccin ta rasa ko kasala ta zo mata ko shiri ta bar in na gama wannan sai ne in na gama wannan sai ne sannan kuma ta zo tana gudun wato manema idan samari sun zo ba ta fita ba idan samari sun aikowa aka yi duk juyin ta za a yi ba ta zance zance da saurayi in ma tayin sai dai kawai hankalinta yana wajen nasa yana wajen ko kuma su kansu a zai zama shedanun su ɗauki matakai na razanawa da korar waɗanda suke zuwa gurinta ko idan sun tafi su hatsari ko in za su taho su hatsari ko kuma in sun zo sun koma gida su ta rashin lafiya ko a kwantar da su asibiti ko kuma abin da yake na hannunsu ya ƙare ko kuma dukan suka je za su zo ga sunan ga sunan ba za su zo ko in sun yi alƙawari na zuwan ba za su zo ba ko sun yi alƙawari na kawo kuɗi ko alƙawari na kawo a lefe ko alƙawari na auren ba za su cika duk wani alƙawari na alheri mai irin wannan larura duk wani alƙawari wanda zai amfane ta idan an mata ba za a cika ba wannan addinin nata da wannan kyakkyawan hal nata ya hana hatta iyayenta na kusa da ita su fahimci wannan matsalar fa matsala ce yarinyar nan ta gamu da ita sai su tsamanin wani abin ne ya same ko canza hali ta su rasa menene amma tun da ta kirki ce kullum suna zaton dai kirkin nan nata shine zai tsamutar da ita daga cikin irin wannan hali ba su gane cewa wannan fa hali ne na shekani ta gamu da shi ba su gano ballanta a ce su taimake ta dama mun taɓa faɗa cewa irin wannan fa nau'i na larura irin wannan nau'i na cuta ba a san shi ba a da ba wanda ya san shi a da malamai ba san shi ba likitoci ba san shi ba filosofar ba su taɓa magana akan shi ni dai a iya sani na saboda ka duk wanda za a ce wannan magana ce ta alli ko ta sama ko ko sama ko kaza kokari zai kawai ya magance wannan matsalin da abin da ya sani da abin da yake hannunsa likita ma abin da ya san in an ana warkewa a irin wannan halin shi ke amma kuma sai a zo a yi su din irin waɗannan din amma kuma ba za a samu lafiya ba a irin wannan ne yake cewa da za a sauke qur'ani dubu da za a je haji ko a je umra a roƙo mata wato lafiya ko ita da kanta a tafi da ita sai ta cewa abin bai yi ba mun ce ko da za a karanta ayatul kursi miliyan nawa mun faɗa irin wannan larurar in dai ba sanin ta kai ba ba sa a samu waraka mutane sun san wani kuma suna ji a yau kuma sun gani a jikinsu in dai magani ne wanda mutane suka san shi ba zai yi alhalin kuma din qur'ani din da ayatul kursi irin su su ne kuma maganin wannan cuta amma saboda rashin tabbacin gaba gaba su ne rashin kuma sanin ita kanta cutar to ya sa duk wani kokari da za a yi ba za a samu nasara misali idan muka kwanta waɗannan ayatul kursi ko wallahi falak inazi qur'ani tsakanin gaba daya na kwanta shi da mukullai mukullai waɗanda ake buɗewa kofofi da su mukullin mota ne mukullin ɗaki ne mukullin kanti ne mukullin masallaci ne mukullin ina ne duk sunansu mukullai inda za a hada su guya daya a tambayi ko yaro karami a ce wannan mai zai gaya masa mukullai ne mabuɗai ne to amma kuma ba za su iya buɗe junansu amma wata idan aka zo da mastaki zai ya buɗe waɗannan shi kaɗai in dai an ƙara haka amma dai a ƙa'ida a yadda aka sani mukulli wani baya buɗe wani in ka ka sayo mukulli kaga wani yana buɗe wani to wannan sunansa a gudan mutane gama gari to watakila mu mukulli gama gari Allah ya bamu ko kuma mastaki ya bamu muna gode masa Allah ta'ala ya ba masaki wanda da izinin Allah yake warkar da kowace irin cuta da kowace irin muskila ake warware kuma waɗannan abubuwa waɗanda ya kasance muke kawar da irin wannan ko warware irin waɗannan muskiloli su kansu aljinin ai ba su san su bane abubuwan da suka sani tuni sun ɗau mataki ce ɗan aka ce fa iblis aka ce fa ai ya san waɗannan ya ɗau mataki a bakinsa aka ji ayatul kursi muhimmancin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ce abin da ya faɗa gaskiya ne haka ne amma matsalaci ne mai yawan kai ba huwa kazubun sun san komai ko dai suna da rigakafin wannan abu ko kuma ya saba da jikinsu kamar yadda in kai kai ta shan magani kai ta shan magani har sai ya kasance jikinka ya saba da idan ka zo ka sha ma ba zai ma amfani ba ko in kana shan kwaya daya yana yi wata ran sai ka sha biyu wata ran sai ka sha uku wata ran sai ka har abin sai ya nisa kila ka ka hakura saboda haka ne ma mutane idan za a ba su magani a asibiti sai an gwada ma wannan irin magani ne zai karbe su wanne ne jikin su ya saba da shi zai bijire masa wanne ne kuma jikin su ba zai bijire masa ko a yanzu haka ake haka nan abubuwan da mutane kar a dawo wai ko wani alfahari ake ko wani abu ne a'a haka abin yake magungunan da mutane suke sha sun saba jikinsu waɗansu ya saba da sai ka cewa cutar iri ɗaya ce maganin iri ɗaya ne amma sai yawa wancan amfani amma bai wa wannan ba abu ne sananne ka'ida ce ta likitanci lalle likita maganin da zai bayar wannan shine maganin cuta to amma wa zai biya wannan maganin a wanne yanki yake ko fasali yake na shekara da dare ne ko da rana ne me ya ɗabi'ar jikin wannan mutum sai ka san haka shine wannan maganin zai wa wannan magani amma ba zai wancan ba amma wancan zai masa amma ba zai wannan ba ko maganin iri ɗaya ne saboda abubuwan iri ɗaya ne amma kuma cutar iri ɗaya ce ba iri ɗaya ce ba mutanen iri ɗaya ne ba iri ɗaya bane to haka abin yake saboda haka muna gode wa Allah subhanahu wataala saboda idan su aljannin kansu iblis kansa idan ya ga irin maganin da muke magance wannan din gigi cewa imauta yake lalle ya san akwai abin da ake cewa fawa lalle wannan wata fawa ce wacce ta fi karfin tasa wannan ce tasa idan muka ce yi kaza muka bai wa shaidani umarni yi kaza dole zai ba shi da hanyar da zai kubce muka ce karka yi ba zai ba dole ba zai yi ba wannan kuma falala ce ta Allah wacce yake baiwa wanda ya ga dama a koda yaushe dai waɗannan salihai abin da yasa suke shiga cikin wannan ba abin da ya jawo su illa kawai salihancin nasu illa kawai addinin su amma da za a yi ta kokarin yin abin da ake cewa to tsari rigakafi abin zai zo da sauki ko da yake kaddarar Allah ta riga fata su abin da suke yi dinnan idan shaidanun nan Allah ne ke ba su izini wa ma hum bidari na bihi min ahadin illa bi iznillah liyuzan ladina amanu wa laysa bi darihim shay'an illa bi iznillah Allah ta'ala ya faɗi wannan a suratul mujadala ya faɗa kuma a bakara saboda haka za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa Allah ya ce dai wallahu ya asimuka minan nas Allah yana kare ka daga mutane amma sai gashi walidul asam da yahudi ya yi masa sam ya kama sai da Allah subhanahu wataala ya turo mala'iku suka gaya masa aka je aka tone aka lalata sam to saboda haka ku dubi annabi ayyuba alaihi salam annabi ne manzo ne a zamaninsa ba mai dukiyarsa a zamaninsa ba mai kaddararsa ba mai bayansa ba mai dabbobinsa ba mai lafiyarsa ba mai addininsa an ce ma shi kaɗai yake bautawa Allah a wannan zamanin amma shedan ya nemo izini wajen Allah subhanahu wataala ya mayar da lafiyarsa ya zama ta taɓaɓɓare sai da ya shekara goma sha takwas yana cikin rashin lafiya har ma ta kasance duk wanda yake neman wani abu idan ya fito nema in ya ga annabi ayyuba ba zai samu wannan abu saboda haka aka aka shawara dole a ɗauke a kai inda ba kowa cuta ta ce jikinsa da fashi amma da ya koma ga Allah a bisani ya arhamar rahimi ya faɗa kawai sai Allah ya yaye masa ya bashi lafiya duk abin da ya rasa Allah ta'ala ya dawo mar da shi da baki ɗaya aka kuma ninka masa shi har yanzu ƴaƴanka nawa ne goma ne su ne wa'annan eh sai a sake mu ƴan su goma ashirin kenan haka duk aka kai ba da Allah ya ga ba tare ba kawai sai ya kawo girgije ya tsaya daidai gidansa girgijen ruwan sama a'a girgije na ruwan zinare ake kai ruwan zinare har kwana uku saboda haka babbar hanyar warkarwa da wannan shine irin abin da ake jibarwa wanda ya gagari ibil ya gagari shedan ya gagari aljanu da kuma ruqiya wacce ake yin duk alhamis wanda shi sarkin sarakunan aljanne aljannu shedanin yana zaune wanda shi yake hukunta aljanu kafirai yake hukunta aljanu musu duk waɗansu matakai na maganin irin waɗannan shedanun waɗanda ya kasance suke lalata rayuwar salihai duk ya ɗauki irin waɗannan matakan kuma iblis shine wanda dama yake da sha'awa akan irin wannan amma sauran cutoci wanda aljanu ke sakawa talakawan aljanu suke sakawa amma wanda ya shafi imani wanda ya shafi addini shedan ne da kansa saboda yana sha'awa kuma ‘ya'yansa yake sakawa ‘ya'yansa da cikinsa saboda yana da sha'awa abu ko za kamar shugaba hakan nan idan yana da sha'awa akan wannan yana da sha'awa akan wani kes yana da sha'awa akan wani business to sai sa ‘ya'yansa da cikinsa ba zai saka wani ministan sa ko isa wani kwamishinan sa ko isa wani ciyaman ko ya saka wani darakta ba mu nan kawai da zuwa za a kai ba karatu ba komai wane ne yake saka ta yi magana dole ce ni ne daga yau kuma shi ke kamar yadda yake ba ta umarni ta bi dole to haka mu ma za mu ba shi umarni ya bi dole a take bi ita ce a zalika adalullahi yutihi man yasha wallahu bil fadl azim wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith